أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يحملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين اللهم سدد جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ubangiji maɗaukakin sarki a cikin wannan alkur'ani littafinsa daga ya saukar saboda shiriya kuma ya zama tsani gare mu duka da dukkan halittansa da har su wato su bi shi su su bi shi su yi taku su bi shi har su kai gare shi su samu yardarsa su samu ni'imominsa su samu aljanna yana bayyana mana a cikin tafiya da tare da alƙur'ani akwai fitinu iri-iri da suke samun mutum mumini fitinu iri-iri wani lokaci fitina ta same shi ta hanyar sharrin kafirai da munafukai ko kuma ta same shi ta hanyar talauci da rashin abin hannu ko kuma ta same shi cikin 'ya'yan shi ko cikin dukiyar shi ko kuma ta same shi cikin ma addinin shi kansa fitinu iri-iri sukan samun mutum amma kamata mutum ya kasance yana da hankali ya bambanta tsakanin fitinar da wato ta shafi addininsa da fitinar da ta shafi duniyarsa fitinar duniya ubangiji yana kawo ta kan musulmi da wanda ba musulmi ba amma musulmi idan an kawo masa fitina irin ta duniya za a kawo ta ne saboda a jarraba shi a gani shin yana da ƙarfin imani zai jure ya dage ya ƙetare ko ko ya tsaya tare da wannan fitinar da ta same shi saboda haka Allah ubangiji a nan yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون shin mutane suna zaton wato muminai ke shin muminai da kuma waɗanda ba su yi imani suna tsaye nesa suna kallo muminin nan da ya yi imani ana saukar masa da zinari da dukiyoyi daga sama ne koko shi ma dai zai ci gaba da rayuwa kamar kamar yadda suke so a hasiban nasu an yi turaku shin mutane muminai suna zaton za a bar su akan cewa mun yi imani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wanda suka sake ta din nan za a bar su kan haka ba za a taba su ta ko ina ba أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أبرت السمين إيماني من جيك يا أبن جيك من جيك النبيك وهم لا يفتنون ما بزا جرى باتوها سنة زتون إنسان إيماني بزا جرى بسنا قومي با أي مسلم يا إيماني با الله أبن جيك أن جرى باتوها بزا أوتي سيري سيدي إياه إياه حقو يا دادي sai ka ga Allah Ubangiji ya fitar da waɗannan fitinu duka kuma ya mai maka wato maimakon su alheri iri iri ya same shi a cikin rayuwar shi ya zo cikin hadisi a cikin hadisi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ashaddu nasi bala'an al-anbiya'u thumma salihun wato mutane mafi wato mafi fama da bala'i sune annabawa da salihai thumma al-amsalu fal-amsalu kana waɗanda sun kwatanta waɗanda sun kwatanta su waɗanda sun kusa da su da waɗanda sun kusa da su wato haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yuktar ar-rajul bi hasabi dinihi mutum Allah ubangiji ya kan jarraba shi a rayuwarsa ta duniya gwargwadon imaninsa da ƙarfin imani da ƙarfin addini fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'i in addinin shi yana da ƙarfi ne sai a ƙara masa bala'i a cikin rayuwar shi ya ga fitinu iri iri iri kuka iri sabon annabi wani saboda tsananin abin da baya samu sai ya kwanta a hanya sahabai in suna wucewa in wani yana da wani ɗan abun da za a sa baki ya tsamike masa wanda suke bara irin namu na yanzu lokacin babu shi kuma masahabai ba za su yi shi ba don su ɗauka bara ɗin nan wani wato ba abu ne mai kyau ba saboda haka in suna bara suna wa Allah bara amma sun san cewa idan ka yi bara ma ba wai daga sama za ka sauko ma ta hanyar bayan Allah ne Allah ya kan sa abin da za ka samu sun za ka samu daga hannun mutumin da ya so ya yarda ya zo ya baka yau ko kuma ya kawo maka daga can gidanki ya aje maka to fa in kana fi dinihi salabatu in dai addinin shi yana da karfi to sai a ƙara masa bala to amma idan kuma mutum addini da cikin akwai rauni cikin addininsa to sai a ta kawace masa lamari wato haka Allah rahmanu yake wato yana da rahama da jin kai da taimakon bayi kun gani ashe a duniya ba wanda zai kukuta amma idan irin wannan abu ya faru ma a ɗauka wato Allah ubangiji ne ya kaddara كما يدعي فتاة وتآم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ويعلم الصالحين kuna zaton wato Allah bayan kun musulunta kun shiga addini din nan ba zai jarrabe ba zai ba zai muku ibtila'i da komai ba har wato dole sai ya yi muku ibtila'i ya bambanta tsakanin mutane waɗanda wato tabbatattu ba da waɗanda kuma suna da haƙuri lalle za a har Allah ya bayyana wanda zai jihadi fi sabilillah sanda waɗanda sun samu shahada a cikin wannan yaƙi ma'ana dai duka ana so musulmi ya tabbata cikin addinin ba to a nan ubangiji yana ce a hasiban na an yi kuma an ya kudu aman na wani ya sanu wadda ka da fatan nan ladina min qablihi fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah ubangiji sai wannan ibtila'i har ya bambanta wa har ya bayyana a fili ga kowa da kowa waɗanda suka dage sun yi gaskiya sun tsaya a kan gaskiya sun dage a kanka kuma Allah ya bayyana waɗanda suka suka yi ƙarya a cikin cewa mu mun imani Allah zai mana ibtila'i nan saboda ya bayyana mai gaskiya da mai ƙarya a cikin mu to Allah ya tabbatar da mu am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna shin kafirai waɗanda suna aikata laifuffuka a rayuwarsu ta duniya suna zato za su tsere mana wato ba za a kama su ba a'a bala'i da aka ambata nan na fitina din nan su ma zai shafe su kamar yadda ya nade wasa kamar yadda ya shafi mu'minai sai dai mu'minai ya shafe su a nan duniya da kurun kuma ya tsaya su kuwa yana shafe zai shafar su a nan duniya da kuma gobe a lafiya suna cikin shi har abada am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'at an yasbiquna an yakutuna suna da son za su tsere mana ba za mu kama su ba a'a ai mun kewaye su ta ko ina nan duniya za mu kama su ba bala'o'i iri iri da lahira kuma za a kama su har wa yau dai da bala'in ayyuka munana da suka yi a nan a can wato a nan duniya
ساء ما يحكمون Yadda daga irin wannan hukunci da suke yi, wato hukuncin da suke yi sun nan bai daidai ba, bayi wannan tunaninsu ba gaskiya ba ne Allah Ubangiji ya yi ibtila'i a nan duniya ga mumini da kuma kafiri kansa sai dai na mumini mun ce iyakar shi dai a nan duniya na kafiri kuwa a nan duniya da kuma lahira duk da haka dai shi mumini ya tuna sawabullahi wa sakamakon ubangiji sai ka ga abun ya yi sauki gare shi da amma shi kafiri me zai tuna tunda shi yake babu Allah lahira kuma babu ita ba tare da ya same shi kenan ya same shi da ya ba abin da zai iya yi
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت to duk mutumin da yana fatan saduwa da sakamako na wato yana fatan saduwa da Allah ubangiji ga gobe a lahira saboda haka ya aikata ayyuka na kwarai don neman abin da yana wurin Allah na lada mai yawa to lalle Allah ubangiji zai tabbatar masa wannan din zai biya masa wannan bukata kuma ya cika masa wannan alkawari za a ba shi maganinki ba wai kurum abin da ya yi ba a'a za a ba shi abin da ya yi kuma a ƙara masa wasu abubuwan da bai taɓa sanin su ba فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة من قرة أعين جزاء بما كانوا إيه يعملون wato waɗannan kenan waɗanda za su ga aljanna ubangi ya ɗau musu alƙawari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yake a'adat li ibadi salihin na shirya bayina salihai gobe a lahira ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar wato abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taba ji ba kuma ba wani mutumin da ya tuna da shi ko kuma ya tunane sa a rayuwarsa da duniya wato ni'imomin da za a bayar ta gine gine ne ta neman tarwa ta kowane fuska abubuwan nan sababbin abu ne da ɗan adam bai taba jin su ba bai taba jin labarin su ba bai taba ganin su a wani wuri sun faru ba ba kuma ya yi tunanin cewa wani mutum za yi masa irin wannan ba haka Allah ubangi zai shirya bayansa bayan Allah saboda haka saboda haka yana makani yau ne ka Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa wa huwa as-sami'u al-alim
وهو السميع العليم Allah shi ne maji kuma shi ne masanin komai da komai.
ومن جاهل فإنما يجاهد لنفسه To don mutumin da ya yi ƙoƙari kuwa, ai ƙoƙarin da yake yi yana yi ne ga kansa, wato ga kansa. Don mutumin da ya aika- ya aikata ayyuka salihai, to amfani za ka koma gare shi. Ba mutumin da zai yi aiki a kwace ko kuma a tsede a ba wani. A duniya kana iya noma sai a zo a kama ce abin da kano kano ne din nan ko su barayi ko su masu iko su zo su karbe maka ko kana kasuwanci ka tara wani abun ka wani zai zai karba da hu- wata hujja shi abun da hujja shi ya sani amma lahira ai duk abin da kai daga zarra zarra wato dan kwaya da kamar na komayya abin da kai dai na aje yana nan ana tara maka kuma za a baka shi kuma a saka maka saboda haka ashe aiki a nan wanda kana hatsari ko kuma kana fuskantar hatsari ta wani fuska aikin nan za ka yi ta amma dai ka yi wancan fiye da ita don ka samu ya sakamako mai kyau a wurin Allah Ubangiji madaukake madaukake ومن جاهد فإنما جاهد لنفسه. إن الله إن الله لغني عن العالمين شو- أبو ما يسوي لكانك منا أذني منا صلى muna addu'o'i to sallan ka da azumin ka da wani ka shiga kasuwa kana so ka yi sallah da shi sai dai mutum yana da shi na imanin ya fi naka kake waɗannan abubuwan da ka yi kana so ka sayar za ka sayi riga wa zai saya don amfani kai sai dai in ka samu ni sai to shi kenan ni dai na bar zama yana gun Allah sai ya yi niyyar cewa zai yi maka sadaka ce wannan abubuwan ka da ka faɗa ruwan kokari a hannun Allah ba ya bani ko kar ya bani amma dai a fili ne saɓanin mutumin da ya ɗauki wani kayan kasuwa ko kayan noman gida sai kasuwa zai sayar ana samu ana sayar ana samu a- an- waɗanda za su saya amma misali kai ka yi sallah ka yi azumi kasuwa ka shiga kasuwa akwai wanda zai sai ko zai zai ce don ka yi sallah nan sai ka wani abu ya baka sai dai wanda zai maka sadaka ko ba haka ba to menene abin da yasa na faɗi haka wato bukatan da za ta kama mu a a- kan waɗannan abubuwa ɗin Allah ba wani ne kamar mutane ma ba za su iya ma su yi amfani da sallanka da abu- abubuwan da kana yi su na aikin alheri ba Allah kan dama ce ni iyali sun su wannan ba wai Allah yana buƙatar waɗannan ibadu da muke yi zai amfana da su ba a'a ko mutum a duniya bawan Allah ba ba Allah ba bawansa irin irin ihu ihu da abun nan raye-raye da abubuwan da ake faɗa na yabonsa musamman idan sabi gaskiya an yaba shi an yaba shi zai ji daɗi amma shin yana cikin rashin lafiya zai zai warke ko yana da yunwa zai koshi kishiwa zai zai yi wasa kushi an kushi wasu zaka mutu in ba shi da riga haka a jikin shi tsirara zai samu riga saboda da ayyabe shi ya zai zama an je masa zaki misali shin ya zama zaki ko ba ta ba to kun gani dai a rayuwar mu ta duniya abubuwa da dama na yin su saboda wato kaga waɗannan abubuwa duka dai ba wani abu wanda ana faɗa a kunan yana aina mana amfani to balle Allah ubangiji madaukakin sarki amma Allah yana ce mana ku yi ibada wannan gwaji ne Allah ya mana mu yi wanda ya riga ya wuce sauran za a ba shi sakamako fiye da sauran domin Allah ta tsaitacce ne ba ya bukatar wannan ibada za ta ƙara masa komai Allah ba ta ƙara masa komai kamar yadda da muka faɗa yabo da ake ba mutum zai ƙara mishi wani sai dai ya ya yi daɗinsa ya yi daɗi in yana da hankali ya san to mutane kan sun yabe ni shin ubangiji na wanda ya halitta ni shi ma haka yi ra'ayi ta yadda kai na wata irin shi haka a kai na zai tambayi kansa to wanda ba shi wawa kuma sai ce a tun da an yabe ni aiki ke ba ni kam na zama babba a idanun mutane to saura dai ka zama babba kuma a idanun Allah tabaraka wa ta'ala ina fata dai musu an fahimce ni wanda ke hausa ina mana wuya Allah sai na ke mu to bismillah والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون sai yake inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin lalle Allah kuma da shi ne gabanin abin gabanin abin da mutane suke yi na ibadu ko abu ba ta amana masa da komai shi wadatacce ne wallazi na aman sani waɗanda sun imani a cikin musulunci dai babban abu shi ne imani shi ne ginshiki na farko imani din kuwa ya shafi abubuwa ka yi imani da Allah ka yi imani da addininsa ka yi imani da manzanninsa da littattafansa ka yi imani wato zuwa dai karshe ma'ana dai waɗanda suka yi imani wato makamai uku nan duk sun haɗu a cikin wannan kalmar imani a nan islam da iman da islam islam dai shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wato wannan kalma cewa ina ba da shaida ina a sakankance kuma bisa yaƙini cewa Allah Ubangiji ba shi da abokin tarayya shi kaɗai ne abun bautawa sannan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama annabinsa ne manzonsa ya aiko shi da kowa da kowa duk wanda ya imani da shi ya tsira wanda bai imani da shi ba kuma ya halaka sannan kuma imani na wato imani da Allah da mala'ikunsa da annabawansa da duka tafansa duka dai da wato da kaddara da kuma ranar ƙarshe wannan shine imani sa'annan kuma ihsani ihsani kuwa sanin cewa duk abin da ake yi na ibada in dai har kana neman amfani shi ka yi shi saboda Allah kuma wannan abu da za ka yi wa Allah din nan ya kasance Allah da manzonsa su ne suka ce maka kai idan ba su ne suka gaya maka kai yi to ka shar'anta wa kanka wani shari'a in kun lura duk a nan watakila wani mutum ce to masu yin ɗariƙa misali sai sa su yi ai ba Allah ne ya ce musu su riƙe ɗariƙa ba to ai Allah ya ce musu shi ɗariƙa mai ne ne ɗariƙa dai ta ce astaghfirullah da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad da la ilaha illallah dukkan ɗariƙun duniya nan duk abin da suka kunsa ta ko wani yayi yawa wani kuma ya kaɗan ko ba haka ba shin asalin su Allah ne ya ce a yi da manzonsa ko ko mutane sun zo da su daga wani abu daban ka gani astaghfirullah ba ka iya canza sai dai kace astaghfirullah ko in kace astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum shima ay wa atubu ilayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga faɗa anan wasu malamai sun ijtihadin cewa wa atubu ilayhi din nan kalma ce in ka faɗe ta ba da gaskiya ba to kayi wa Allah kariya saboda haka an ce sai dai ka tsaya akan kana neman gafara a wurin Allah mabuwayi Allah mai rahama mai girma mai to ka nemi da gafara a zuwa ka ga a salati ga annabi umarni ne inna Allah malaikatu salluna alaihi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu to sallu da ya ga maka din nan ai babu wani salati wanda aka tsayyade salati wanda ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa wani zai ce a salatu ibrahimiyya haka ne a salatu ibrahimiyya dai dai amma nawa ne su fuskokin salati da suka zo annabi wajen arba'in da biyu wato fuska daban-daban salatai daban-daban da suka zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam to kowanne kayi ta daidai ne saboda haka duk wani wanda ya yi dogon salati da wanda ya yi gajewar salati ai dukkan sun sun idan da abin da Allah ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima sai dai salatin ta ta hada addu'a da kake ma annabi sallallahu alaihi hada tsakanin salati yabo da kuma sallama kamar yadda dai malamai suka suka bayyana suka faɗa haka kalmar la ilaha illallah wa ya wane ne wa ya kaje ta ai babu Allah ne ya umarni ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ita annabi ya zo mana da ita Allah bai taimake mu wannan muna kawo ne abin nan da abin nan muna sarrafa ne sai dai abin da nake so a gane wannan duk abubuwan da waliyai suka yi wato wajibcin su ba kamar wajibcin abin da Allah ya aiko annabi da shi a fili kamar Qur'ani sa sallah salloli guda biyar kun ga musulmi sun canza waɗannan salloli biyar ne kun taba ganin wani wani mai cewa a'a su hudu ne ko kuma mai cewa biyu ne duk wanda yake a salloli dai guda biyu ne fa ba hana masa wasu ba suna ce haka ba to subhanallah hina tumtuna hin tuflihun wasu sun dauka kan haka suka tsaya amma wannan ai ra'ayin kansu amma yadda annabi ya zo da ita saka sallah guda biyar ne sallah guda biyar din nan dare da rana ana yin su kuma duk musulmi a duk a duk a duk sassanin duniya haka suke ba su yi sauran abubuwa da Allah ba ka ikon ka yi su da wannan gani daman ka yi da yawa ka yi kaɗan istighfari salatu da annabi tasbihi tasbihi tahmidi duk waɗannan abubuwa in ka yi da kowanne ka yi da ta bi shi zai kai ka gida ɗaya shi ne aljanna to Allah ya taimake mu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
فلي ولا نفسي إيمان كما سن أيكة أيك نقريت وأنم أن أبوينا جزام غافر سامسون duk laifukan da suke za mu kankare musu laifukan da aka rubuta musu wala ladhi yana fa za mu saka musu ahsan alladhi da sakamakon da ya fi abin da suka aikata alladhi kan ya'malu wato za mu gafarta musu kuma mu saka musu da sakamakon da ya fi abin da wato ya fi wajen kima da wajen kyau da wajen yawa abin da suka aikata
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا